أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka sharhi na kashfu shubahat na al'allama sheikh muhammad bin salih usaimin kan mamance yau muna goma sha ɗaya ga watan rajab hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da bakwai ko shidda ko miladiya watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin sati da ya gabata mun tsaya a kan gaba inda malam ya ambaci shubuhohi guda uku kuma ya yi bayani a kansu shi ne na mun duba shahi na 45 inda malam yake cewa وقوله رحمه الله تعالى وهذه الشبه شبه ثلاث الشبهة الأولى قوله إنا لا نعبد الأصنام أو أنا لا, لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء والشبهة الثانية قولهم إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة الشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع والضرر بيد الله عز وجل ولكن ليقربنا إلى الله زلفى فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى na iya da kyau mu koma kan wannan gabobi saboda muhimmancinsu faɗan malam da ya ce faljawab ilam anna hadhihi shubahi al-thalath hiya akbar ma indahum fa idha arafta anna Allah وضحها لنا في كتابه وفهمتها أو فهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها صفحة 45 malam yake cewa ka sani wannan shubuhohi guda uku su ne mafi girman abin da ke tare da su idan ka sani cewa allah maɗaukaki ya yi bayanin wannan shubuhohi a cikin alkur'ani mai girma kuma ka fahimce ta fahimta mai kyau to da abin da zai zo bayan ta abu ne mai sauki fahim ƙala ana la'a abudu illallah idan ya ce ni fa banna bautawa wani sai Allah madaukaki wa hadha lilja'u ila salihin wannan kuma karkata ya zuwa nagartattun bayi wa du'a'uhum da roƙon su laysa bi ibada idan yace ba ibada bace ba fa kullahu kace mishi anta tuqirru anna Allah farada alayka al-ikhlasa li'ibadati lillah kai ka tabbata cewa Allah maɗaukaki ya tilasta ma yin bauta don Allah tsantsa kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta a ƙalƙashin wannan ne mala ya ce wa ƙauluhu rahimahullah wa hadhihi shubahi shubah al-thalath shubahatul ula shubaha ta farko ita ce fadarsu da suka ce illa na la na'budu al-asnama innama na'budu al-awliya mu ban ma bautawa gumaka sai dai kawai muna bautawa waliyai ne a shubatu thalitha athaniya wadansu da suka ce innana ma qasadnahum mu bumnihibun bumnihisu ba wa inna ma qasadna Allah azza wa jalla fil ibada mu'minnihi Allah madaukaki mai girma da buwaya a cikin bauta ne ash-shubahatu thalithatu shubaha ta uku qauluhum ita ce fadar su da suka ce innana ma abadnahu mu ba mu bauta musu ba liyanfa'una aw yadurruna ba mu bauta musu ba saboda su amfanar da mu ko kuma su cutar da mu fa inna naf'a wa darara bi yadillahi azza wajal domin amfani da cutarwa na ga hannun Allah ne mai girma da waya walakin li yuqarribuna ila Allah zulfa mun yi ne saboda su kusantar da mu ya zuwa ga Allah kusantarwa ai bi ma'ana takriban ko qurbatan fa nahnu qasadna shafa'atahum mu mun ne cetansu ne bi zalika da wannan ya'ani fa nahnu la nushriku billahi subhanahu wa ta'ala suna nihin cewa mu ban ma bautawa wannan Allah sai Allah ban ma hada bauta Allah da wannan Allah fa idza tabayyana laka inkishafu hadhihi shubah malai yace idan kwaranyan wannan shubahohi suka bayyana gare ka fankishafu ma ba'daha min ash-shubahi ahwal to kwaranyewa ko fahimta abinda ke koma bayan wannan na shubuhohi shi yahi sauki li anna hadhihi min aqwa shubahi domin wannan na daga mafi girman shubuhohi allati yalbisuna biha wanda suke cudan yadda al'amura suke rikitar da al'amura da su qala idza qala hadha ar-rajul al-mushabbih idan wannan mutum mai kamantarsuwa mai wannan shubaha ko mushbihu mai shubaha ya ce ana lastu a'buduhum a'buduhum kama a'budullah ni ho ban kasance ba ina bauta musu kamar yadda nake bautawa Allah mai girma da buwaya wal iltija ilaihim da karkata ya zuwa gare su wa du'a'uhum da roƙon su laysa bi ibada wannan ba bauta bace fa hadhihi shubahatu mallan yace hallo wannan ma shubaha ce wa jawabuha ba da amsarta an taƙula shi ne ka ce inna allaha farada alaika ikhlasul ibadat lahu wahda Allah madaukaki ya tilasta ya tilasta ma tsantsantar da bauta gare shi kadai shi kadai bai za qala na'am idan yace haka nan ne fas'alhu ma ma'ana ikhlasul ibada la ka tambaye shi menene ma'anar yin bauta dan Allah tsantsa kawai fa'in ma an ya arifa zalika ko dai ya san wannan wa in ma Allah ya arifi ko kuma bai sani ba fa'in kana la ya arifi fa bayyin lahu zalika idan bai sani ba kamar bayanin wannan ka kwatanta mushi ka ilmantar da shi ga abin da ake nihi da yin bauta don Allah maɗaukaki liya'alama anna du'a'ahu lisalihin domin ya san roƙon shi da yake wa nagartattun bayi wata allukuhu bihim ibadatu da ratayuwa da yi da su ibadaci kalkashin wannan malam ya ce can sama ya ce wa nam bayan ya yi bayani kala fahuwa haƙuhu alaika wannan haƙƙi ne nashi a kanka fahim kala na'am faƙullahu bayyin li hadha alladhi farada alaika can sama kenan ya ce idan ya ce ma haka nan ne kamar bayanin abin da allazi farada alaika abin da Allah ya farlanta ma wa huwa ikhlasul ibadatu lillahi wahda shine tsantsantar da bauta ga Allah shi kadai wa huwa haqquhu alaika shine haƙƙin shi akanka fa in kana la ya'rifu al-ibadata wala anwa'aha idan bai san bauta ba bai san dangogin bauta ba fa bayyinha lahu kamar bayanin ta hallo bai kaulika da faɗarka da za ka ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa a cikin alƙur'ani mai girma udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roƙi ubangijinku ku bautawa ubangijinku tadarru'an kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuna masu tsoro kuma a ɓoye ba da bayyanawa cewa don a gani kun iyaye ko kuna yi innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukaki bayya san masu wuce gona da iri a cikin al'amarin bauta ta bangaren su karkatar da akalanta zuwa wani qala fa idza alamtahu bi hadha idan ka sanar da shi da wannan fa qul lahu sai ka ce mishi hal alimta hadha ibadatu lillah ka san wannan bauta ce kawai ga Allah fala budda an yaqula na'am babu makawa zai ce ma haka nan ne wa du'a'u mukhul ibada kuma addu'a ita ce farkon ibada muka yi bayanin cewa wannan hadisi da wannan lafazi iya da rauni abin da yake ingantacce shine a ce addu'a'u huwal ibada kinan addu'a karan kanta ibada ce domin akwai abeban da ibada ta kumsa shine tsoro da san aikatawa wannan shine ghayatul hubb wat tadallul wannan shine ibada kai mutuka ga tsoron Allah madaukaki kuma ya zamanto kana son kai wannan bauta shi ko duk mutumin da zai roki Allah ya daga hannun shi sama ya kwatanta cewa mabukaci ne kuma ya kaskantar da shi ga kanshi ga Allah shi yasa har ya nemi agaje ga Allah madaukaki fa qawluhu fa qul lahu kenan ka ce mishi idza aqararta anna annaha ibadatun wa da'watullahi lailan wa naharan khawfan wa tama'an idan ya tabbata ma cewa ibada ce kuma roƙon Allah dare da rana ko bauta mashi dare da rana tare da jin tsoro da kwaɗayi khawfan tsoron ka Allah madaukaki ya kama mutum da azaba wa tama'an tare da kwaɗayin mutum Allah ya sanya shi aljanna thumma da'auta fi tilkal haja sannan kai kirayi wani ka roki wani a cikin wannan biyan bukatunka nabiyan wani annaba a gairahu ko wani shi hal ashrakta fi ibadati llahi gaira ka tara bauta Allah da wani Allah a ciki fala budda an yaqula na'am babu makawa ya baka amsa Allah ya ce haka nan fa qul lahu kenan sai ka ce mishi fa idza alimta bi qawli llahi ta'ala idan ka san fada Allah madaukaki da yace fa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kuma kai yanka ko kai su kai ka soke abin sokewa wa ata'ata Allah wa naharta Allah kawa Allah madaukaki biyayya kai yanka saboda shi hal hadha ibadatun wannan ibada ce fala budda an yaqula na'am hallo babu makawa zai ce ma eh fa qul lahu ka ce mishi idza naharta li makhluqin nabiy idan kai yankawa saboda wani abin halitta annabi ne au jinni ko kuma wani aljani ne au ghairihima ko kuma wasu daban hal ashrakta fi hadhihi al-ibada ghayra Allah ka tara wani Allah da Allah a cikin wannan bauta fala budda an yuqirra babu makawa dole ne ya tabbata wa ya qulu na'am zai ce ma haka nan ne wa qul lahu ka ce mishi aidan hallau al-mushrikuna alladhina nazala fihim al-qur'an hal kanu ya'buduna al-mala'ikata was-salihin wallata wa ghayri dhalika mushirikan da Allah maɗaukaki ya sabkar da alkur'ani a kansu sun kasance suna bautawa mala'iku da nagartattun bayi da allata gumki allat wa gaira zalika da makamantan wannan falabu da an ya kula babu makawa ya ce na'am zai ba da amsa da e faƙullahu ka ce mishi wa halkanata ibadatuhum iyahum illa fi du'a wannan bautar da suke yi wa wa'annan alloli ko abiban halitta addu'an nan ko roƙon wannan da suke bai kasance ba roƙo ne wazzaba da yanka waliltija da karkata ya zuwa gare su wa nahwa zalika da makamanta wannan wa illa fahum yuqirruna annahum abiduhu wa tahta qahri in ba haka ba su sun tabbata cewa bayan shi ne kuma suna kalkashin ikon Allah maɗaukaki da rinjaye shi wa annan laha huwa alladhi yudabbiru al'amra sun tabbata cewa Allah maɗaukaki shine ke jujjuyar da al'amura shi ke tahiyar da dukkan al'amura walakin da'auhum waltaja'u ilaihim sai dai sun roƙe su kuma sun karkata ya zuwa gare su ne lil jahi wa shafa'a domin wani kwarjini da ke gare su ko kuma wani ceto wa hada zahirun jiddan mala yace kuma wannan abu ne karara fa in qala idan hallaw yace atunkiru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tabra minha yanzu kenan kai a fadarka kana musun ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma kana kubuta daga wannan ceto faqul lahu ka bashi amsa ka ce la unkiruha banna musun wannan ceto na Allah madaukaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala atabarra minha kuma banna barranta da wannan ceto bal huwa sallallahu alaihi wasallama shafi'ul mushaffa face barma manzo sallallahu alaihi wasallama shine mai ceto kuma shine wanda za a ba ceto wa arju shafa'ata kallau ina kwadayin ceton shi walakinna shafa'atu walakinna shafa'ata kullu halillah sai dai ceto dukkan shi na Allah ne madaukaki mulki ne na Allah madaukaki kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace qul lillahi shafa'atu jami'a kace dukkan ceto na Allah ne madaukaki wala takunu illa min ba'di idni kuma wannan ceto bayya kasancewa sai bayan izinin Allah madaukaki kama qala azza wa jalla kama yanda Allah mai girma da buwa yace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda yake ceto wajen Allah madaukaki face sai da izinin shi idan wannan tambaya ce wadda ta zamanto ba wai ba da amsa ake so bai wa inna ma min babit taqrir saboda tabbatar da hukunci ne nan kama a ce babu wanda zai yi ceto wajen Allah sai da izinin shi wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allahu fi babu wani mutum kowane ne wanda zai ceto sai bayan Allah madaukaki yayi izini ga wanda za a ceta kama kala azza wa jalla kama yadda Allah mai girma da buwa ya ce wala yashfa'una illa liman irtada da mala'iku da annabawa da dukkan wanda za su yi ceto ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah maɗaukaki ya yarda da shi sai in ya yarda wa huwa la yarda illa tauhid kuma Allah bai ya yarda sai tauhidi kawai kenan wanda manzanni za su ceta da mala'iku da sauran shahidai da yara ƙanana wanda ba su balaga ba da dukkan masu ceto ba za su yi ceto ba sai ga wanda ya zama to muwahhad ne sai wanda yake kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta kama kala azza wa jalla kama yadda Allah mai girma da buwa ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min dukkan wanda ya nemi wani addini kuma bayan addinin musulunci to Allah madaukaki bai ya karba wani abu daga gare shi bai ya karba wani addini kuma bayan addinin musulunci qala fa idza kanat ash-shafa'atu kulluha lillahi idan ceto ya kasance dukkan shi na Allah ne wala takunu illa min ba'di izni kuma ceton nan bayya kasancewa sai bayan izinin Allah madaukaki wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'zana Allah fi kuma cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani ba zai yi ceto a cikin wani ba sai face sai Allah madaukaki yayi izini wala ya'zanu illa li ahli tauhid kuma ba Allah ba zai yi izini a yi ceto ba sai ga wanda suka zama to ma'abuta tauhidi ne ta bayyana laka annan shafa'ata kullu halillah wannan ya bayyana gare ka cewa ceto dukan shi na Allah ne fatlubuha minhu kenan ka nemi ceton wannan daga wajen Allah madaukaki fa aqulu kace ko in ce Allahumma la tahrumni shafa'ata kace Allah madaukaki kakka haramta mun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka hana ni ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin addu'a da ya kamata mutum yayi ba shi zai nema ceto ba tunda ceto na Allah ne sai dai ya ce ya roki Allah Allah kai ya haramta mishi ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allahumma shafi'hu fiya Allah madaukaki ka bashi ceto na Allah madaukaki wa misali zalika da makamantan wannan fa in qala idan yace annabiyyu utiya shafa'ata to ai annabi an bashi ceto sallallahu alaihi wasallam wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah ni kuma ina nema ne ina roƙo daga abin da Allah maɗaukaki ba shi fal jawabu mala ya ce ba da amsa an Allah a atahu shafa'a tabbat Allah maɗaukaki ya ba shi ceto wani haka an haza kuma ya hale ka game da ka tambaye shi irin wannan ceto faƙala Allah maɗaukaki ce fala ta du'u ma Allah ahada kadda ka saki ka roƙi wani tare da Allah kowane ne nan sai zamanto fala nahyu ne ya zo da siyakan annakira ahadan kinan sai game kowa da kowa ba wanda aka hudda daga cikin wannan hali fa idza kunta tad'u Allah idan ka kasance kana roƙon Allah an yushaffi' nabiyahu fika ya bada cetonka ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallama annabin shi cece ka fa at'ihi fi qawlihi to ka bi Allah a cikin faɗar shi da yace fala tad'u ma Allah ahada kada ku roƙi wani tare da Allah kowane ne wa aidan bugu da ƙari fa inna shafa'ata utiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam an bada ta ga wani annabi ma sallallahu alaihi wasallam fa sahha anna al malaikata yashfa'un ya inganta cewa mala'iku suna ceto wal awliya wal masoya Allah madaukaki suna ceto waliyai yashfa'un su ma suna ceto kuma Allah madaukaki yayi ya riga yayi bayani su wane ne waliyai a cikin alqur'ani mai girma yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun kina wannan sune waliyai na Allah madaukaki wanda suka zamanto sun yi imani imani na gaskiya sannan kuma suka kasance masu tsoron Allah madaukaki kenan su ma suna ceto kenan malam nan yayi dogon bayani idan muka koma cikin sharhi a kalkashin gaba ta biyu قال قوله فإن قال إذن يتي يعني إذا قال لك المشرك المشبه هل تنكر الشفاعة كاين هكذا نسمى واحد دايا قوله وقل له أيضا كتمش المشركون مشركي حزوا كرشي انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إلزام آخر نعم fabayyinha lahu nam nan bayani duba shahina 46 kasa qala wahid qawluhu fabayyinha lahu kame bayanin ta ai bayyin lahu anwa al ibada kame bayanin dangogin ibada fa kullahu kace mishi inna allaha yaqulu lalle allah madaukaki iya cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa du'a ibada kuma wannan roƙo da za ka yi bauta ne wa idha kana ibadatun idan ya zamanto bauta ce fa inna du'a ghayra Allah yakunu ishrakan billah kenan roƙon wani Allah madaukaki sai kasance tara bauta Allah ne da wani Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa ala hadha absa haka ne falladhi yastahiqu an yud'a wa yu'bad wanda ya cancanci a roƙe shi kuma a bauta mishi wa yurja a yi kwaɗayin wani abu daga wurin shi ko Allah wahda shi ne Allah maɗaukaki kaɗai la sharika la baya da abokin tarayya ƙaunuhu faɗa shi da ya ce faƙullahu ka ce mishi har zuwa ƙarshe ilah yani idan bayyanta annar du'a ibadatun idan kai mai bayanin cewa roƙo ma ibada ne wa aqarra bihi kuma ya tabbata da haka nan faƙullahu ka ce mishi alasta tad'u Allah ta'ala fi hajati ashe yanzu baka roƙon Allah a cikin wata bukatarka thumma tad'u fi tilka alhajati nafsaha nafsiha nabiyyan kuma ka roƙi wani annabi a cikin wannan dai bukatar taka aw ghairihi ko wani shi ghairahu ko wani shi fa hal ashrakta fi ibadati llahi ghaira anan yanzu ka tara bauta Allah da wani Allah fala budda an yaqula na'am babu makawa ya ce ma haka nan ne ya anna hadha lazimun la mahala domin abu ne wanda ya zama to tilas ne babu makawa dole ya ce haka nan ya bada amsa haza bin nisbati lid du'a mala yace wannan ta bangaren addu'a ne ko roƙo thumma intaqala al muallif rahimahullah ila nau'in akhar min al ibada sannan mala ya cira ta da zuwa wani nau'i na daban na bauta wa huwan nahar shine yanka ko suka kamar raƙumi tahin a yanka shi suke shi ake in ya fada in yaso sai a idabe shi a yanki qala fa qul lahu mishi idza alimta bi qawli llahi ta'ala idan ka san da fada Allah madaukaki fa salli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta ka ba Allah kuma kai kai wannan su ka soke rakumi lahu kai suka saboda shi a hadha ibadatun wannan ibada ce fala budda an yaqula na'am dole ne ya ce ma haka nan ne faqad itarafa anna nahra lillahi ta'ala ibada kenan ya yarda da cewa yanka domin Allah ibada ne wa ala hadha absa wannan ne yakunu sarfuhu li ghairi llahi shirkan kenan karkata akalai yanka dalilin wani ya zamanto menene shirka ne qala al-mu'allif rahimahullah muqarraran zalika kenan malam sai ya faɗi wannan magana saboda ya tabbatar da wannan cewa fa kullahu idan naharta li makhluqin idan kai suka ko kai yanka ga wani mahalicci dan kai yanka dan aljani ko dan doguwa ko dan wani abu har zuwa ƙarshe wa hadha ilzamun wadihun la mahida anhu kina wannan ma tilastaswa ne wanda ba yanda zai iya karkace akan wannan sai fada shi da yace qauluhu wa qul lahu aidan kace al mushrikuna har zuwa ƙarshe intaqala al muallif rahimahullahu ta'ala ila ilzamin akhar hallau malan ya tashi zuwa tilastar da mai jayayya ta bangare da wani ta daban sabaqatil isharatu ilayhi wanda ya rage daman yayi nuni akan wannan wa huwa an yas'ala hadha al mushabbih shine ya tambayi wannan mutum mai shubuha ala hal kana al mushrikuna ya'buduna al mala'ikat mala'ikata was salihin wal lata wa ghayra dhalika mushrikai sun kasance suna bautawa mala'iku da nagartattun bayi da lata da wasunsu fala budda an yaqula na'am babu makawa hallau yace haka nan ne fa yasalu marratan ukhra hallau a tambaye shi bugo na daban hal kanat ibadatuhum illa fi du'a wannan bautar da suke wa gumaka da mala'iku sun kasance ba a cikin addu'a bane wazzabihi da yanka waliltija'i da karkata ya zuwa gare su cikin neman yayi wata musiba ko jawo wani amfani wa nahwa zalika da makamantan wannan ma'a ikrarihim tare da cewa sun tabbata bi annahum abidullah cewa su bayi ne na Allah wa tahta qahrihi kuma iya suna kalkashin ikon shi ne da rijayi shi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra kuma cewa sun tabbata lalle Allah shine ke jujjuyar da al'amura lakin da'awhum sai dai sun kirayi wannan sun roki wannan mala'iku da gumaka waltaja'u ilaihim sun karkata zuwa gare su ne liljahi domin kwarjini wa shafa'a da neman ceto kama sabaka kamar yadda ya riga ya gabata wa hadha ma waqa'a fihi al-mushabbih tamaman wannan irin ta'asa shine abinda wannan mai shubaha ya abka daidai wa daida babu bambanci qauluhu da yace fa innal fa in qala idan yace ya'ani idza qala laka al-mushrik al-mushabbih idan mushriki mai shubaha ya ce ma hal tunkir shafa'ata nabi sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu kai kana inkari kana musunce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi da alayen shi wa huwa yaqulu hadha min ajli an yulzimaka bi jawazin du'a'i nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wannan magana ne domin ya tilastasma halaccin roƙon annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi asa an yashfa'a laka inda Allah yace ai tabbat ne zai ma ceto wajen Allah madaukaki idan da'autahu idan ka roke shi fa qul lahu kace mishi la unkiru hadhihi ash-shafa'a ni ho banna musu wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala atabarra minha kuma banna barranta daga ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin ni aqulu sai dai ni ina cewa inna shafa'ata lillah cewa ceto na Allah ne wa marji'uha kulluha ilai kuma makomarta dukkanta zuwa gare ga Allah ne wa huwa allazi ya'zana fiha kuma shine wanda yake izini a cikin ceton wannan in sha'a wa liman sha'a in ya so kuma ga wanda ya so li qaulillahi ta'ala domin fada Allah madaukaki da yace qul lillahi shafa'atu jami'a kace dukkan ceto na Allah ne kenan lamukin wannan lamu lil mulk ne lam ce ta mulki lahu mulku lahu mulku samawati wal ardi shike da mulkin samai da kasai qauluhu fada shi da yace wala takunu illa ba'da idhnillah wannan ceto bayya kasancewa sai da izinin Allah madaukaki har zuwa ƙarshen maganar shi qala bayyana rahimahullahu anna shafa'ata la takunu illa bi shartai malam yayi bayani wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi cewa ceto bayya kasancewa shi da sharadi guda biyu الشرط الأول شرط إن فرقه an ya azana Allah biha cewa Allah madaukaki yayi izini da ceton wannan sai yayi izini a yi ceto li qaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda zai ceto wajen Allah face sai da izinin shi sharadi na biyu a shartu thani an yarda Allah azza wa jalla an shafi' wal mashfu' la Allah madaukaki ya yarda ga mai ceton ga wanda za a yi wa ceto idan duka wannan biyu sai Allah madaukaki ya yarda da su liqaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina la illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla yawma idhin a wannan rana la tanfa'u shafa'atu ceto ba zai yi amfani ba illa man adhina lahu ar-rahmanu sai wanda Allah madaukaki ya bashi izini wa radiya lahu qawlan kuma ya yarda da maganar shi duba ku gani kenan wannan ceto bayya kasancewa sai da wannan sharadi guda biyu qala li qaulillahi ta'ala wa li qaulillahi ta'ala hakanan da dalilin fada Allah madaukaki da yace wala yashfa'una illa man irtada ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah madaukaki ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun su kuma masu tausayawa kansu ne game da tsoron Allah madaukaki cikin tsoron Allah madaukaki suna tausayawa kansu ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد كما أبني سنني شوى الله مدعوككي بيا يرضى سيد التوحيد ولا يمكن أن يرضى الكفر بيا يوى الله مدعوككي يرضى كافرج لقوله تعالى دليل فدع الله مدعوككي ديتي إن تكفروا إذن كوكا كافر شوى الله فإن الله غني عنكم الله مدعوككي موداتي لغمدك ولا يرضى لعباده الكفر كما بيرضي وباين شبه كافرتي wa in tashkuru yardahu lakum idan kuka yi godiya game da ni'imomin da ya muku to Allah madaukaki iya yarda muku fa idza kana la yarda al-kufra idan Allah madaukaki bai ya yarda da kafirci fa innahu la ya'zana bil shafa'ati lil kafir kina Allah madaukaki bai ya bada izinin ceto ga kafiri qawluhu fa idza kanat ash-shafa'atu kulluha lillah kullaha lillah idan ceto ya kasance gaba ɗaya shi na Allah ne maɗaukaki har zuwa ƙarshe a radar mu'allifu rahimahullahu ta'ala annahu idza kanat ash-shafa'atu lillah malam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya nufata cewa idan ceto ya kasance gaba ɗaya shi na Allah ne wala takunu illa bi izni kuma ceton wannan bai ya kasancewa sai da izinin Allah maɗaukaki illa liman irtada sai wanda ya yarda da shi wala yarda illa illa tauhida kuma Allah bai ya yarda sai tauhidi lazimma lazima man min zalika alla tatlubu shafa'a alla tatlubu shafa'ata illa min Allah aw tutlabu lazima nan lazima ne ya kawo bizal bizai zal shi kuma zal ne kenan a gyara lazima min zalika sai zamanto ya zan tilas ga wannan Allah tutlabu shafa'atu illa min Allah ka a nemi wannan ceto sai ga wajen Allah madaukaki ta'ala laminan nabi sallallahu alaihi wasallama ba a cita ba a neman ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu sai mutun ya ce abinda zai ce Allahumma shaffi' fi nabiyyuka Muhammad nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina Allah madaukaki ka ce ce a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cetona shafi'i nabi ka bashi ceto na Allahumma la tahrumni shafa'ata kace Allah madaukaki kada ka haramtan man ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa misala zalika da makamantan wannan ina ga lokaci ya riga ya ja sai mu tsaya akan wannan gaba ta kauluhu fa in qala abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك